بسم الله الرحمن الرحيم وإن فعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد يا رسول الله dukkan mai jin wannan karatu wa in ta'ajab in za ka yi mamaki fa ajabun ga abin mamaki na abin mamakin shi ne kafirai suna cewa wai yanzu in mun mutu mun zama kashi mun zama kasa za a sake tashin mu wai mu koma mu zama sababbin halitta kaji abin da suke faɗa ke yanzu Allah ka yi mamaki Allah da ya gaya maka shine yayi sama ya rana ya wata ya taurari ya hadiri sannan ya da ya ɗauke masa da ya jami'a kuma har al'arshi tukunna domin da ya ce alif lam ra تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوي على العرش da ya ɗauke mu tukunna saboda ya nuna mana ayoyin sama ɗin wa kayyin minatin fi samawati wa ardi sai da ya tura mai mu can sama har al'arshi sannan ya ta dawowa da mu ya ta dawowa da mu sammai har ya dawo da mu jin raneku da wata da taurari har muka sauka ƙasa yace shi ya shimfiɗa ƙasan nan ya yi ta yanki daban-daban ya yi mata duwatsu ya yi mata ƙorami ya yi mata tsire-tsire iri-iri sannan ya nuna mana bambancin abubuwan da suke shan ruwa iri ɗaya su sha taki ko ko ƙasa iri ɗaya amma su zama kamanninsu daban zaƙinsu daban girmansu daban ƙamshinsu daban sannan kuma aka shiga can cikin ƙasa aka duba yadda ƙasan cikin ƙasan take wata ja ce wata fara ce wata gishiri wata kanwa wani wuri fetur wani wuri gas wani wuri diamond wani wuri zinariya wani wuri azurfa wani wuri siminti duk suna tare wuri ɗaya kuma kowa da bangare su amma ana tare wanda ya wannan mamaki wai ta da matattu wai zai masa wuya to Allah ka yi mamaki kai mai kina in ji Allah wa in tajab in za ka yi mamakin fa ajabun da abun mamaki na kauluhun maganar su ai za kun na turaban inna lafi khalqin jadid wai in mun zama kashi mun zama kasa mun mutu wai za a sake tashi mu mu zama mutane sababbi Allah ce kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakuru fi sudurikum ba kashi da kasa za ku zama ba ku zama duwatsu ko ku zama bakin karfi ko ma ku zama wani abun da hankali ba zai iya bayarwa abun ya zama mutum ba ku gani in ban tashe ku ba قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وسيقولون من يعيدنا to wane ne zai mai da mudin ka ce musu waye ku da farko wanda ya ɗauki babu ya yi ku don ɗaukan akwai ya mai da ku zai gagare shi lokacin da ya yi ku babu jikin babu rai din ya ɗauko rai ya haɗa da jiki bayan ya yi rai sannan yanzu in ya matar da ku amma ranku yana nan kuma jikin naku ya shiga cikin ƙasa amma yana nan za a matso ƙasar ta fito da jikin a ɗauko rai ɗin a haɗa wanda ya ku da farko a hancin mace dukar ka namis sama wato halittan ku mai da ku mutane ya fi wuya ne kamar yin sama
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم مستقيم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في آناكهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كاي أولئك الذين كفروا بربهم amma dai dukkan mutumin da yake musun za a yi tafi kiyama ya kafircewa Allah ubangijinsa duk wannan bayani da aka yi har yanzu ba su yadda za a yi tashi kiyama ba amma waɗannan sun kai matuƙa cikin kafirci kafircewa ubangijinsu ulaika da galalu fi anaqihim waɗannan lalle za a sa musu hukumai a wuyansu alladhina kadzabu bil kitabi بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الغلال في أعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النير يسجرون ثم يكريت على القرآن mai karyata addinin annabi sallallahu alaihi wasallama za a sa masa kukumin wuta ne a lahira ana jan su cikin wuta ulaka la gara fi anajim ulaka wadanna ashabun ne su ne ma'abuta shiga wuta hum su khaliduna masu dawama ne fiha a cikin wannan wuta saboda karyata alkur'ani da karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك ربك لشديد العقاب يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وماك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة idan kayi wa'azi kayi wa'azi kayi wa'azi in an kiyarda in ka ce musu in fa an yarda Allah zai harakar da mutum in mutum na yi masa wa'azi ya yarda ya gaba abin da ya samu kafirin zamanin da abin da ya sa ne su ba zai same ku sai su ce mace hadar wadi in kuntum sadiqin ka ja yin wannan alkawari za wani abu zai same mu mun kilin wani abu zai same mu mun kilin har yanzu muka komi ba yaushe ne abin zai faru ne Allah yana ce mamaki ana kiran ku ku zo ku karbi addini ku zama bayin Allah mutanen kirki darajojin ku sun fi na kowa in ba annabawa ba daga mutum ya musulun da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri nan da nan ya zama musulmi ya zama sahabi ya fi dukkan waliyan Allah ba wanda yi daraja sai annabawa kawai ana kiran ku zuwa ga alheri mai yawa ba ku karba bai kuna gaggawa a kawo muku sharri mai yawa wa yasta'jilunaka suna neman gaggautar da kai bisayyi'ati mummuna abu ya same su Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i yawitina bi azabin alim suna cewa wannan da aka ce gaskiya ne in dai abun gaskiya ne to mun kidin aiwo mana hadirin hadirin duwatsu ko kuma ai mana azaba ko wace iri don menene ana neman ku da alif kuna gaggauta nema wa kanku sharri ويستعجلونك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المسرات alhali ku an riga an gaya musu musular da aka yi wa kafirai dan uwansu duka zama abun buga misali tun daga kafiran annabi nuhu kafiran annabi hudu kafiran annabi salihu kafiran annabi ludu kafiran annabi shu'aibu kafiran annabi musa duk dai an gaya musu yadda aka yi da su amma duk da haka ba su yadda sun karɓi musulunci ba suna ce in azabar gaskiya ce a kawo ta war kharaj min qawli min masrat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nas ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ai ubangiji subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne wa bayinsa ko an yi gaggawan neman halaka ba zai kawo halakar ba shi mai yawan gafara ne wa bayinsa balle ma bayin da suke tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da sun ki magana sa dai ai suna tare da shi suna wurin sa saboda ko zai halaka su sai ya fito da annabi ya kai shi wani gari ya ajiye da shi da mutanensa na kirki sannan su mutanen da suke kafircin kuma sai an yi dabara an fito da su daga gari mai alhurma makka an kai su daji a kakkashe su wa karkarar min qabli min masulatu wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim Allah ubangiji Allah ubangijinka wallahi lazu maghfiratin lin-nasi mai yawan gafara ne wa mutane ala zulmihim tare da zaluncin su wa inna rabbaka la shadidul iqab amma duk da haka Allah ubangijinka mai tsananin ukuba ne wannan aya tana daga cikin ayoyin alqur'ani masu ba da kauna komi yawan zunubin bawan Allah in dai musulmi ne to akwai kauna kamar aya ta take cewa la tanadu min rahmatillah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la tanadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an waɗannan su ne ayoyi wanda mu ahlus sunnati muka dogara da su da irin wala sawfa yudika rabbuka fatardi da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to waɗannan ayoyi su ne suka nuna cewa musulmi komi zunubinsa in ya tuba shi kenan ya zama kamar ran da aka aike shi hatta yumina zambi ka yomin waladatu ummuhu hatta yumina zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba ya bar zunubi kamar bai taba yi ba to wai wanda bai tuba fa har ya mutu shi fa to shi sai a bar lamarinsa tare da Allah a bar wa Allah ومن يمت ولم يتب من وزره فوت الى الله جميع امره duk wanda yake musulmi ne yana sabo manya manya bai tuba ba har ya mutu akan haka to ka bar wa Allah kayansa dama Allah nan ya faɗa mana Allah ubangiji mai yawan gafara ne wa mutane tare da zunubin su wato tare da zaluncin nasu wato ba su tuba kenan da sun tuba za ce suna da zalunci ba domin sun zama ka yaumin waladat ummuhu to su kuma kawari wanda suke ba ahlus sunnati ba suka ce ai duk mutumin da ya tuba dai ya samu gafara amma duk wanda ya mutu bai tuba ba in ya shiga wuta har abada ba zai fito ba su kuma sun ɗauki wani ɓangare na wasu ayoyi sun bar waɗannan ɓangare na waɗannan ayoyin kamar ayoyin ومن يأت الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu shigar da shi wuta ya shiga kuma ya dawoma a ciki والذين كذبوا السيئات عملوا سيئات وحاضر في خديعات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون irin waɗannan ayoyi masu ban tsoro to irin su ne suka dogara da su cewa idan mutum yana zunubai ka ba'ira bai tuba ba ya mutu to in ya shiga wuta ba zai fito ba to amma ahlus sunnati an rinjayar da ayoyin ƙauna ɗin akan ayoyin azabtarwa ɗin domin akwai abubuwan samun gafara da yawa a wurin Allah akwai waliyai za su yi mutane gafara akwai annaba za su za su wato manan ceto ba gafara ba Allah shine yake yin gafara su dai za su yi ceto matukan mutum yana da imani wani abu ya je ya lalace masa ko kyawawan ayyukan nasa aka biya bashi da su ko ko laifukan suka kona kyawawan aikin ya zama daga shi yau sai imani babu abun ga imaninsa yana so ya kai shi aljanna ga miyagun ayyuka wanda ba a samu abokin awunsu ba suna so su kai shi wuta a cikin wannan hali ne in ya yi sa'a annabawa su yi masa ceto ko mala'iku ko alkur'ani ko waliyai ko wasu bayin Allah suna ana ana samun wannan wannan shine aqidar mu mu'alus sunna domin ubangiji yana cewa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan ba wanda zai samu ceto a lahira sai wanda yake da alkawari tsakaninsa da Allah alkawarin ko shine fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa inna rabbaka la zuba firatin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab mu tatuba mu tatuba akan zunuban mu wanda ya tuba wanda ya mutu bai tuba kuma shi da Allah Allah zai masa gafara ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد wa yaqulu allazina kafaru har yanzu yana daga cikin abubuwan da suke faɗi su kafiran naka kafiran makka laula unzila alai ayatu min rabbih ba ya ce shi annabi bane to ba an ce annaba hakan ba su mu'jiza suna nuna mutane abun mamaki ba kamar yadda annabi Musa ke yake daukan sanda ta zo maciji ta ba da tsoro da ta cinye kayayyaki tana ba mutane tsoro kamar sandan annabi Musa din kenan kamar hannunsa kamar na kasu salihu taguwar annabi salihu kamar raya matattu wajen annabi isa to in shi manzo ne ya kawo abin mu'jiza ya nuna mana mana ubangiji yake gaya musu a walan fi mu anna anzalna alayka alkitaba yutli alaihim yanzu wannan littafin da ake karantawa don Allah bai isa abin mamaki ba mutumin da a garin ku aka aife shi ku girma tare da shi bai taba yin karatu ba sai kuka ji yana ba da labari tun ba a yi sama ba yaya aka yi aka yi sama tun ba a yi ƙasa ba yaya aka yi aka yi ƙasa yaya aka jero halitta kowane abu ya faɗe shi billa billa billa tafsila kulli shay'in sannan ku ce wannan bai isa mu'jiza ba ai wannan ya isa mu'jiza a wurin wanda yake Allah ya bude masa zuciya sai dai wanda Allah ya bar da shi duniya ta janye shi idan mutum ya ta zama neman duniya sai shedan ya zai ce ba za ka samu duniya ba sai ta hanya ta ni ko ba zan baka ba sai ka bani addinin ka gaba ɗaya domin nima addinin na wani rasa aka bani wannan shugabanci na yan wuta sai ce a ina musulmi ina musulmi zan baka addini na ni ba zan yarda ba ai ba abin da za a bani in rabu da addini na ba abin da za a bani in rabu da addini na amma ko kana son duniya eh to shikenan ka bani jinginar zuciyarka ka bani jinginar hankalinka da idonka da kunnenka in ka bani zan baka da shi kenan sai a karbi jinginar hankalin mutum da idonsa da kunnensa to in dai shaɗan ya karbi wannan jingina an yi sa'a an samu duniyar ko abin da ake kiransa dukiya ne ko abin da ake kiransa mulki ne to an samu kenan to idan an faɗi gaskiya gaskiyan nan ba za ta karfafa masa mulkinsa ba to kunnensa ba zai ji wannan gaskiyar ba yana wurin jingina idan an nuna masa wani abin mamaki wanda mamakin ba zai kambama masa wani abu na duniyarsa ba to ba zai ga abin ba domin idan sai na can wurin jingina idan an tara komai da komai na gaskiya an nuna masa gashi kuru-kuru hankalinsa in dai abin ba zai karfafa masa duniyar nan tasa ba ko duniya mai suna dukiya ko duniya mai suna mulki in ba zai karfafa masa ba to hankalinsa ba zai kama ba don hankalin yana can wurin jingina saboda komi wa'azi komi wa'azi sai ka gama wa'azinka kawai mutum yana jinka yana ganin ka musulmi na ma ba zai karba ba kuma daga Allah kake maganan yana da wani abu wanda zai hana shi karba ne saboda hankalinsa yana wurin jingina kunnensa yana wurin jingina idonsa yana wurin jingina amma in ka kawo gaskiya ta Allah da annabi shi musulmi ne amma wannan gaskiya za ta karfafa masa mulkinsa to zai yarda wannan gaskiya za ta karfafa masa harka kudinsa to zai yarda amma in ba haka ba idonsa da kunninsa da hankalinsa suna wurin jingina ba zai samu daman ganewa ba a wayan ta ji mutum bi sai ya ji kawai hasanati wa gar kalmin qawli wal masalat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab wa yaqulu allazina kafaru law la unzila ali ayatin min rabbih innama anta munzir ka gaya musu nuna mu'jiza ba aikin ka bane isar da aika shi ne aikinka kai manzo ne isar da aika shi ne aikinka ba nuna mujiza ba innama anta munzir iyakan naka kai wa'azi kai gargadi wa kulli qaumin had yadda kowaɗanne mutane manzonsu ya zo ya kira su zuwa ga shiriya wanda suka yadda sun shiriya wanda wasu yadda sun halaka to kai ma rabon rabon su ne su rabonka ne wanda suka yadda suka shiriya sun zo mutanen kirki yan aljanna wanda ba su yarda su ma suna jiran halaka kamar yadda waɗancan wanda ba su yarda da annaba su su ma suka halaka wa li kulli qaumin had haka kuma su hadin wato alhadi yana daga cikin sunayen Allah shine mai cewa hakikatan wallahi hadi mun yi cewa da su musulmi shine mai cewa hakikatan to sai yasa annabawa su isar da wannan shari'a ta su zuwa ga bayinsa idan sun kai shirya in ya ga dama to sai mutum ya shirya idan bai ga dama ba ba zai yiwu ba sannan ta wannan hanya sai ana kiran annaba su masu shiryarwa alhaji yana da cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiryarwa kuma malamai magada annaba dukkan su mahudatu ne masu shiryarwa ne duk da amma in Allah ya ga dama wa li kulli qaumin had الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تعمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار آه شيء الله نندي shi mai sama mai ƙasa ɗin nan mai yin komi da komi mai yin kowa da kowa wanda annabi yake kiran mu zuwa gare shi ɗin nan qul hadhihi sabili atu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min mushrikin Allah Allah ɗin nan shine rafa'a as-samawati bi ghairi amadi shine yayi waɗannan maddalar da wajen rafi'a rawati wa anhara shine kuma za a faɗa mana har yanzu an yi maganan ayoyin sama an yi maganan ayoyin ƙasa to yanzu za a koma ɗan adam ɗin shi yaya yake ne shi Allah ya mata min kullu unsa to kowace ta mata Allah shi ya san lokacin ɗaukan cikinta shi ne ya san irin cikin da za ta ɗauka ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ko hudu ko fiye da haka ko kuma namiji ne ko mace ce mai tsawon kwana ko mai gajeren kwana mai amfani ko mara amfani mummuna ko kyakkyawa a duk da Allah shi ne ya san abin da matan nan ta ɗauka abin da yake cikinta Allah kaɗai ya sani ta matar mutum da ta matar dabba dabbar ta waje da dabbar da take cikin ruwa Allah ya kasa dabbobin wato akwai dabba mai fatan kunne irin namu din nan na mutane to dabba duk da take da irin wannan fatan kunne to da za ta aika ba kwai za ta yi ba kuma duk dabbar take da ramin kunne ba fata to kwai za ta yi ba aihuwa za ta yi ba to irin wannan kwayaye komi yawansu ko kwayaye irin na kifi ne Allah yana sane da miliyon nawa ne cikin kwayayen kowane abin da ya zama kwai na tsutsotsi ne na menene Allah shi ya san gurgudun kwayayen da suke cikin kowace tsutsa kowane kifi kowane abu kowace dabba kowace ta mata shi ya san abin gurgudun yawansu da irin amfanin da za su yi da rashin amfanin su da dadewar da rashin dadewar su Allah shi kadai ya sani Allah ya lamata bi kullu unsa wa ba tazidu hamu wa ba tazdad da abin da ma'aifa za ta za ta rage da abin da za ta kara ragewan ma'aifa idan an lura da abin da yake cikin ma'aifan ne wanda za a aike shi wata shida shi Allah ya san shi wanda za a aike shi wata tara Allah ya san shi wanda kuma sai ya shekara ko shekara biyu kamar na Imam Malik shekara biyu a cikin uwa ko shekara uku kamar na na Zahar daga cikin tabi'ai ya zauna shekara uku cikin uwa ko shekara hudu yadda aka samu wata mace tana aihuwa kullum in ta ciki sai ta shekara hudu kamun ta aihu sai zamanin ta duka ta samu yaya uku haka kuma an samu wata mace a yaman ta yi ciki shekara biyar take yi in ta yi ciki sannan ta aihu to abin da ya tabbata dai yanzu dukkan malamai sun yi ittifaki mafi kankantar dadewar ciki wata shida saboda fatawar sayyidina ali wanda ya fitar da cikin ayoyin alqur'ani guda biyun nan wani ittifaqin malamai ne aqallu muddatil hamli wata shida mafi yawa a wurin imamu abu hanifa shekara biyu mafi yawa a wurin shafi'i shekara uku mafi yawa a wurin imam malik shekara hudu shine muddatul hamli to akwai wanda suka kai biyar din amma baya wuce biyar ma'anan wannan idan mutum ya yi aure ya auri bazawara ko budurwa ta tare gidansa duka duka abin da ta gidansa wata shida sai ta aihu to ɗansa ne saboda rufin asirin ɗan adam ɗansa ne ga ayoyi sun faɗi idan ko ka yi tafiya ka daɗe baka dawo ba sai bayan wata shekara hudu ka dawo yau sai aka ce gobe suna a gidanka matarka ta haihu to ɗanka ne wanda ka bari din nan lokacin da kai tafiya shekara hudu ko shekara biyar wannan dukkan rufin asiri ne irin na musulunci kuma an gani kurukuru ya faru gashi kurukuru ya faru an yi wannan ne don a rufe asirin sauran mutane ka yi tafiya baka dawo ba shekara ka hudu a wurin tafiya matarka ba ta aure ba ba ta kara wajen alkali ba ka dawo yau sai aka ce gobe suna ta haifa ce shi kenan ma an yi sa ga uban yaron ma ya dawo gobe suna shekara hudu ko shekara biyar shi kenan a an yi rufin asiri na wata shida din kuma ya taɓa faruwa ne zamanin sai na abubakar wani ya yi aure matar ta aihu bayan wata shida sai miji mai wata shida yake ba ɗansa ba ne don ba su daɗe ba iyakan abin da suka yi wani kawai sai aka wa mijin baya mijin baya ta mun daɗe rabe da ita ba ɗana ba ne to za ka rasa yadda za a yi su sahabbai suna jin tsoron tabbatar da hukuncin zina akan musulmi ko musulma domin mummunan abu ne innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu bil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah duk mutumin da yake so ya daidaita irin wannan mummunan abu tsakanin musulmi wance ta yi zina wani ya yi zina to Allah ya ce mai yin wannan Allah zai masa azaba saboda haka suke jin tsoro ya za su yi kuma annabi ya ce idrawul hududa bi shubuhat masadatu in haddi ya kama musulmi in kun samu rikici ko da kankani ne to ku bi ta rikicin ku dauke masa haddi ya za a yi sai aka aka tambayi sahabbai duk ba wanda ya san yadda za a yi sai aka ce to a nemo sai na ali aka nemo shi aka masa jawabi ga wannan mace ta tare gidan mijin da duk auren su wata shida ne amma ta aihu shi mijin ya ce ba dan sa bari duk musu dadewa an waiwayi mijinta na farko ya ce shi sun dade rabe ba dan sa bane ya za a yi nawa ne ne wannan tan sai na ali ce ai mai wata shidan nan dan sa ne sai sai na abubakar ya tambaye shi na ka samu wannan hukunci sai qur'ani gashi nan wasu yan linsana bi walidayhi husnan amaratu ummuhu karahan wa daru karahan wa hamluhu wa fitaluhu 30 shahran mun yi wa dan adam wasiya yi wa iyayensa biyayya musamman uwarsa ta sha wahala tun daga daukan ciki ta soma shan wahala amai ne rashin bacci ne wahaloli iri iri ne kin cin abinci ne sai ta wahala har zuwa naƙuda har zuwa aihuwa har zuwa shayarwa ba ta rabu da wahala ba sai ran da ta yaye ita ajiye shi a ƙasa tsakanin ɗaukan cikin zuwa wannan wannan naƙudan da aihuwan da shayarwan da yayewan duka sai ta wahalan wata talatin sai ka samu wata aya kuma ta lukuman wannan ayar lahaƙafi ce tana cewa wa wasu yanin sa bi walidai amartu ummu wahanan ala wahan wa fitaluhu bi amaini mun wa ɗan adam wasiya yewa iyayensa biyayya musamman uwarsa wadda ta sha wahalan ɗaukan ciki da wahalan na da wahalan renon cikin da wahalan naƙuda da ta aife shi ma bata huta ba sai da ta shayar da shi shekara biyu to a ɗaya shekara biyu na wannan aya a cikin waccan aya da ta haɗa duk gaba ce wata talatin in an ɗaya shekara biyu cikin wata talatin me zai saura shafi wata shi da ya isa zaman ciki gashi an samu a qur'ani to shikenan sai na abubakar ta ka ce Allah muna roƙonka duk rikici irin wannan in za ka kawo mana shi ka bar mana Ali ya zama yana kusa ya zo yana warware mana wa ma tazid barham wa ma tazdad wa kullu shay'in kowane abu indahu a wurin Allah bi bikiderin yana aune yana sane a wurin saki Allah komi yana sane yana aune a wurin Allah
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله الله إلا Allah shi ne alimin gaibuwar shahada, Allah shi ne masanin abubuwan da suke ɓoye, masanin abubuwan da suke bayyane, ya san abubuwan da suke ɓoye ba balle abubuwan da suke bayyane. عالم الغيب والشهادة الكبير الله سيني من جرمة المتعالي من دوكك سبحانك لا أعلم
سواء منكم من تولى القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم ثم نسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار saboda ya riga ya yi bayanin yadda ɗan adam yake a cikin uwarsa din a ayar suratul muminina ne a nan ba sai ya dawo da maganar ba yadda ya yi filla filla tafsirin da ya a cikin shanin sama da shanin ƙasa da abubuwan da suke da ya zo nan sai ya ce Allah ya alam ma ta hamidu kullu in sai ma ta hamidu zarham ma ta zak fa kullu shi inda wuzu gujiyar a can ya yi bayani yace yadda ake kera ɗan adam a cikin uwarsa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ملغة فخلقنا الملغة عظاما فكسونا العظام لهما آه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين dan adam na farko dai da ƙasa da ruwa aka yi shine Adamu din na biyu da hakarkarin Adamu din aka yi ta ita ce Hawwa bayan nan kowane dan adam ruwan maniyin namiji da ruwan maniyin mace ake hadawa to in an hada ruwan maniyin mace da namiji sai a hana a hana haila zubowa waje sai a karkatar da haila cikin wannan ruwan maniyin nan a riƙe shi kwana arba'in yana ruwan maniyi to kwana arba'in na gaba in in jinin hailan ya shiga cikin wannan ruwan maniyi sai a toya wannan ruwan mani kwana arba'in sai ya zama gudan jini in an sake kwana arba'in na gaba gudan jinin nan sai a mai da shi a toya shi ya zama gudan nama a sake yin wasu kwana arba'in naman nan a zana shi a yi raftan ɗan adam kasusuwa a sake kwana arba'in a kawo sabon nama a lafta wannan rafta ɗin kasusuwa ɗin nan a sake wani kwana arba'in a shirya masa komai da komai na fitowa in an gama shirin fitowarsa kwana arba'in sai a fito da shi shine kwana arba'in sau bakwai shine wata tara da kwana goma kenan shine yawancin lokacin aihuwa wanda likitoci sun ce wallahi wannan ba taɓa jin bayani irin wannan ba tun da suke a duniya da ana ce musu dan adam biri ne ya ci gaba ya zama mutum wannan shine bayani na gaskiya inji wanda ya daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata wani kullun sai ma tafidu ha ma tadar wa kullu shay'in indahu yudir عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار آه سواء منكم ياكو جماعة دنيا جبادا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور mutum ko ya koye magana ko ya faɗa a fili Allah yana sai da abin da zai faɗa ko ka ɓoye magana ko ka bayyana Allah yana jin ka yana sanye da abin da zaka faɗa tun baka fito da shi daga zuciyarka ba Allah yana sanye da shi sawa'un minkum daidai ne man asara alqawla man jahara bi da wanda ya ɓoye da wanda bai duk ɗaya ne wa wannan mustaqim bil layli wa saribun bin nahar wato yadda ka ɓoye magana a cikin zuciyarka Allah ya sani in ka bayyana Allah ya sani haka kuma ko komi duhun dare in ka ɓuya duk inda ka ɓuya Allah yana ganin ka balle fa mai yawo da rana a fili saribun bin nahari da wanda yake ɓoye a cikin duhun dare da wanda yake bayyana duk auren Allah daidai suke da wanda ya bayyana magana da wanda ya ɓoye duk auren Allah daidai suke saboda shine alimul ghaibi wa kabirul muta'ali wa man jarabi wa man mustaqim bil layli wa saribun bin nahar له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال shi dan adam duk inda yake yana tare da mala'iku wanda suke bibiyansa masu aiki da shi da rana daban masu aiki da shi da dare daban banda masu rubuta abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa yahfazunahu suna kiyaye shi ne min amrillahi Allah ya turo su ne daga gare shi su zo su kiyaye wannan dan adam din matukan yana da rai saboda haka ne kake ganin mutum komi dogon baccinsa ba za ka samu kiyashi a hancinsa ko a bakinsa ba amma da ya mutu ba kowa to kiyashi zai ringa shiga bakinsa da hancinsa saboda mala'ikun an sallame su kuma komi buɗewan bakinsa maciji ba zai zai shiga cikin bakinsa ba ko wani ƙwaro komi dogon baccinsa yana bacci wani ƙwaro ya zo bakinsa a buɗe ya fada ya shiga mala'iku suna suna kiyayewa sai dai ran da Allah ya kawo wata kaddara sai ya ce mala'iku gafara in ya kawo wata kaddara ce mala'iku gafara to shi kenan sai ya zartar da kaddara sai su dawo kuma su ci gaba da aikin su da kuma kiwatu min bayni yadayhi suna gaba ga mutum wa min khalfi suna bayansa su mala'ikun maqiwatu mai jamin khalfi ya fazuna suna kiyaye shi min amrillahi sun taho ne daga cikin umurnin Allah suke kiyaye shi din ya fazuna min amrillah inna ma la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji tabaraka wa ta'ala لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ubangiji baya canja wa mutane abin da ya ɗauka musu sai da in suka canja wa kansu a idan kana yin alheri to za a ga alheri Allah ba zai canja ba in kana yin sharri da can kana yin alheri kana yin alheri kana yin alheri an ce duk wanda ya aikata kaza zai samu kaza wanda ya aikata kaza zai samu kaza sai ka daina aikatawa to sai sai kaga canji ya faru duk abin da mutane suka canja sai Allah ya canja musu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin Allah ba zai canja mutane halin da suke ciki ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in su suka canja wa kansu yanzu yadda ake kokan wai tarbiyya ta ta kwarkware ba a girma manya ba a jin maganar manya sai an riga an fata lamarin ne tun da wuri shekara ishirin da biyar da suka wuce a nan arewacin najeriya musulmi yana ganin da musulmi zai buɗe bakinsa ya zagi shewa dan hodu yana ganin kamar sanar za ta faɗo kansa don girman abin in dai kamar musulmi zai buɗe baki ya zagi shewa dan hodu ya ce masa kafiri to yana ganin kamar sanar za ta faɗo kansa saboda girman abin a zuciyar musulmi to yanzu ba shi ba shehun safi da abdulkadir jelani zagin sa ake an ce kafiri ne ina da tsari da kadiriya ba jallo ɗansa ba shehun shehu tijjani shi ma ana zagin sa wai da riga tijjaniya to an zagi waliyan Allah wanda Allah da kansa ne ya zaɓe su da kansa ya naɗa abinsa da kansa me zai hana a zagi wanda ba mutane suka zaɓa Allah ya naɗa saboda haka wata barbarewan daga can ciki ne in an girma waɗanda Allah ya girmama to za a samu girma amma matukan ba a girma waɗanda Allah ya girma ba za a samu girma ba su waɗannan bayin Allah waliyai mutum in ya ce ba waliyai bane bai da abun da zai nuna a gaskata shi in mu mun ce waliyai ne sai kace mana to kai na kuka san waliyai ne ai gaibu ne Allah shi ya san waliyi eh haka ne yadda ka san musulmi ka san kafiri haka muka san waliyi domin an nuna mana shi ne wanda suka san suka nuna mana shi yasa cikin zaman mu nan wani babban ma'aikacin gwamnati na asiri ya zo ya shiga cikin mu nan yana aikin sa sai wani wanda ya san shi ce ka kula ya rada wani ce ka kula da na kusa da kai innan CID ne kar ka sake to kai don wawa ne sai ka sai kai ta maganganu ka ce kar yayi ke yi in shi bai san in kai baka san shi ba shi ya san shi yasa ya gaya maka yanzu a cikin wannan zaka nuna wanda iya mota wanda baka sani ba me za wace alama za ta nuna sai nace maka wannan ya iya mota ka yadda mana don naga ya tuka wannan ya iya mota ka yadda mana na na san ya iya a cikin wannan ya za ka gane wanda ya haddace Qur'ani da wanda bai haddace ba wace alama za ta nuna maka sai nace maka wannan ya haddace ka yadda mana a cikin wannan ya za ka yi ka gane wanda ya taɓa zuwa haji da wanda bai taɓa zuwa ba idan na nuna ce wannan ya taɓa zuwa ka yadda mana saboda haka su waliyan nan a yadda su waliyai ne don waɗanda suka san waliyai su ne suka ce su waliyai ne ko gwamnatin tarayya ba sai ta shawara da kowa da kowa a Najeriya suke da ministoci da gwamnoni ba ita ta san abin da za ta yi kawai sai an ga tanada to balle Allah ya dawo a bar masa kayan mana a girmama in ba girmama kar ai zagi a ce to in baka girmama su ba baka yadda ba ko kar kai zagi ci Allah ba mu albarka masu albarka kai shiru banda zagi amma da kayi zagi ka kan faɗa da Allah kenan man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi akwai yaki tsakanin mu da shi a kiyaye bakuna kiyaye bakuna amma lahum min inna la la yughayyiru ma bi qaumin Allah baya canja mutane halin da suke ciki mai kyau ya mai da shi mummunan hali sai su sun canja da kansu sun mai da halin su mummuna idan mutane suna cikin mummunan hali ko sai suka canja su komar da shi hali mai kyau sai Allah ya canja musu a koma hali mai kyau kaga zamanin da ko da lokacin mulkin turawa ne in ka dubi yadda Najeriya muke rike da addini ba kamar yadda ake rike da shi a yanzu ba ko lokacin in ka ɗaya shekara 60 da suka wuce ko 65 za ka samari ba sa sallah har lokacin su kafa gemu ba sa sallah suna yawon kokowa yawon lenga yawon yawon bin yan mata yawon bin bin haka dai ba a sallah sai an girma amma yanzu ko yara ƙanana suna sallah suna istighfari suna karatun qur'ani suna zikiri sai Allah ya canja mana kasar ta zama kamun ba Najeriya ta muka sani ba inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to alherai da suke cikin Najeriya yanzu ba sa lissafuwa saboda an canja ba kamar yadda ake da ba yadda ake da ba kula da sallah ba kaga babban gari amma masallacin zana ne shi ma da ke wannan ya sallah ya koma wannan ya sallah kuma da ke ake samun jam'in sallah kama abu ba haka yake ba yanzu ko ina sallah ko ina jam'in sallah ko ina karatun qur'ani ko ina istighfari ko ina salatin annabi ko ina la ilaha illallah Allah kuma ba zai canja abin da ya faɗi ba ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi matiikum mata'an hasanan ila ajalin musamman ku yi istighfari da yawa Allah zai yadda ku daɗi tun ba ku mutu ba za ku ji daɗin duniya za ku ji daɗin lahira saboda haka mutane su canja miyagun halayensu su dawo zuwa ga kyawawan halaye don Allah ya canja mummunan hali ya dawo da shi cikin kyakkyawan hali inna la la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda la amma ba in mutane suna cikin aikata aikin kirki amma kaddara ta riga ta zartar za su shiga cikin wata wahala to sai ka ta fara zuwa ta raba su da aikin kirkin kamun sharrin ya zo to sai a raba su da aikin kirkin sai kaddara ta zo ta biyo dama ita ce take tafiyar da komai komai yake faruwa da ikon Allah yake faruwa fala maradda lahu duk abin da Allah ya kawo ba mai kau da mai da shi fala maradda la wa ma lahum min duni min wal to su bayin Allah ba su da kowa mai cikin lamarin su sai Allah shi Allah shi kadai ne da bi lamarin fasir la ya kowane lamari yana hannunsa ne kowane tafsiri kuma yana hannunsa ne subhanahu wa ta'ala هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الله دينن الله دينن دي wanda annabi yake kira zuwa gare shi din nan qul hadhihi sabili atu ila allah ala basiratin ana wa nittaba'ani bayan an ce a nuna mana ayoyi sama da ƙasa ana kiran mu ne zuwa ga Allah din nan Allah shine mai yin kaza Allah shine mai yin kaza Allah shine kai me zai sa ba za ka yi wannan Allah ba ka bar dukkan abun banza Allah ya alama ta mai kullu sai tun daga can muka muka nan ko gashi mun zo yanzu wallazi yurikum barka khawfan wa tama'an wa yunshi as-sahaba as-siqal shi Allah nan shine yake tada gizagizai kaga sama fili kamun a jima sai ka ji iska tana kadawa tana yin gabar iska tana kadawa tana yin gabar kamun wani lokaci sai gizagizai sun taso kamun wani lokaci sai ga sun cika sun zama hadiri in sun zama hadirin nan sai ya tura musu ruwa shi Allah wato nan a fili kawai yake halittar abinsa ba sai ya dauko wani abu daga wani wuri ba a ce sai ya samu material a'a a nan fili ke halittar iskan da gizagizan duka ya tura ruwan a wannan wurin da muna tsammanin ruwa daga sama can da nisa yake zuwa sai da muka hau jirgin sama muka ana ana hadiri kasa da mu muka ce ashe Allah shi tsakanin kawai haka yake daukan abin sa yi ko ba komai ma sai ya komai ashe ba wani wuri ke dauko gizagizan ba ba wani wuri ke yake dauro daga wurin sa ne abin yake kawai a fili sai ga ya hada gizagizai ya hada ruwa ya dura ya zubo a ganin damansa wayunshi ustahaba istiqat wallazi yukum albarqa shi Allah nan shi ne yake nuna muku walƙiya kaufan wa ɗama'an walƙiya wato in za a yi ruwa Allah yakan kawo alamomi domin karye muku ɓanna sai ya sa a yi kida idan an yi kida to mai kunne ya ji a akwai hadiri fa kaya na yana shanye akwai hadiri kaya na yana shanye mai sai ya ruga a guje kamun hadiri ne shi ya ji ya shanye kayansa ya ɓoye wato wanda baya ji kenan mai gani ko sai a walka masa walƙiya idon sa ya gani in kurma ne yana gani amma baya ji bai ji kida ba sai ya ga wacce wani shi ma maza maza sai ya tafi ya tattara kayansa in rumbunsa ne bai rufe ba in gishirinsa ne bai rufe ba in kawarsa ce bai rufe ba maza maza sai ya shirya dai ruwa yana zuwa an ba shi notice a kunnensa na shida an gaya masa da idonsa na warkiya kaufan wa tsama'an wato ruwan nan mai ban tsoro ne a wurin wanda kayansa bai adana ba yana jin tsoron kada a ruwa kayansa ya baci kaufan mai gonaki yana neman ruwa ko kuma su neman a zuba musu ruwa su sha su kuma dama suna kwaɗayin samun ruwa wannan ruwa a wurin masu neman sa abin nema ne abin kwaɗayi ne masu tsoronsa saboda kare musu ta'adi wato kaufan ne tsoro ne su a wurinsu kuma haka nan in an yi warkiyar akwai tsoron tsawa kuma har yanzu ana kudayin samun ruwa ana ana kuma tsoron tsawa kaufan wa taman wa yunshi ustahaba siqal nan da nan sai kaga ya har hada gizagizai ya dura musu ruwa sun yi nauyi wa yusabbihu ra'du bi amdihi wal mala'ikatu min khifati
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له باكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرك خوفا وظمأ وينشئ السحاب الثقال ويسبه الرعد بهمده والملائكة من خيفته ويرسل السوائق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال kuma Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai aiko da ruwa din nan wa yusu sahaba sikan wa sabbihu ra'adu bihamdi sai ka ji ra'adu an ce sunan mala'ika ne wanda aka wakkala masa koren gizagizai akai inda za a zuba ruwa yana masa yana wa ruwan tsawa akai a zuba wuri kaza to ala kulli halin dai fadakarwa ne daga Allah idan sautin araduwa din ne in bugun juna ne na gizagizai din ne in maganan mala'ikan ne ruwa ya tafi wuri kaza to duk dai da ikon Allah yake zuwa wa sabbihu ra'd bi hamdihi wal mala'ikatu min sifatihi wa sabbihu ra'd bi hamdihi shi ainihin shi mala'ikan yana tasbihi ko kuma ita araduwa din tana tasbihi ko ko gizagizai suna tasbihi Allah yana so ya gaya mana ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi ma yana wa Allah tasbihi kar ka damu jiya in mun karanta cewa walakin aktsaran nasi la yu'minun yawancin mutane ba su da imani in ka kasa population na duniya kashi hudu kashi ɗaya ne kawai musulmi sauran kashi uku duk kafirai ne kar ka damu dukkan sama ba kafiri ko guda ɗaya mala'iku dubban biliyoyi dubban biliyoyi halittu dubban biliyoyi nan ba kafiri ko guda daya dukkan abin da yake bayan kasa har cikin kasa har cikin ruwa ba kafiri ko guda daya in ba kafirin mutum ko kafirin kenan ba duk gaba ke da suna wa Allah tasbihi ko suna bauta masa saboda haka yan wannan din kashi uku daga cikin kashi hudu na mutanen kar ya dame ka ka ce ai a ce kafirai sun yawa masu imani sun fi yawa ga mala'iku nan ba iyaka ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته دسنا أي مسا تسبيه سنا جن صورانسا يا الله وبنجدي ويسبح الرعد والملائكة من خيفته ويرسل السوائك يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال wato Abdullah ibn Abbas yace duk mutumin da ya ga hadiri ko ya ji kida idan yace wa yasab yace subhana man yusabbihu ar-radu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa huwa ala kulli shay'in qadir to tsawa ba za ta sauka inda yake ba yace idan kun ga wani ya ya karanta tsawa ta buge shi ku zo ka bidiya a wurina zan biya diyar ransa wa yusabbihu ar-radu subhana man yusabbihu ar-radu bi amdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli shay'in qadir wa yusabbihu ar-radu wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'ika shine mai aiko da tsawa fa yusibu biha man yasha'u ya bugi abinda Allah ya ga daman ya buga din ko ya fadi akan bishiya ya ragargaza ko akan wani wani abu ya ragargaza ko akan mutane ko akan abin da ya ga dama dai to jibiya mun yi shawo wa hum kafirai yujadiluna billahi suna jayayya cikin sha'anin Allah wa huwa shadidul mihal alhali ko Allah mai tsananin karfi ne ba a jayayya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabi ya je ya kira masa wani kafiri zuwa ga musulunci Amir sunan kafirin ya je ya gaya masa annabi yana kiran ka zo ka musulunta ka bauta Allah yace me Allah yace tuka me annabi wanda ya aiko ka din yace annabi Muhammad wanda Allah ya aiko ce me Allah ce Allah zinariya ne ko Allah azufa ne wani wani irin Allah ne yayi bakar magana sai aka saukar masa da tsawa ta zo da ragargaza shi shine Allah ke gaya mana anan wahum yajiduna fillahi suna jayayya cewa samuwar Allah ma suna jayayya cikin samuwar Allah wa huwa shadidul mihali Allah fa mai karfi ne mai tsananin karfi ne irin masu cewa ba su da Allah din nan sun shigo a cikin kasar nan Najeriya sun shiga cikin karantarwa wata rana sai aka yi sa'a malamin mai cewa babu Allah ne a'udhu billahi yana karantar da ɗalibai yana so ya nuna musu ba Allah sai ya daga Allah ya ce wannan menene suka ce alli ne mala kun ganshi eh saboda akwai shi yasa ku ganshi eh da babu shi za ku ganshi a ba za mu gani mala sai ya rubutu akan allo wannan menene allo ne mala saboda akwai shi yasa ku ganshi eh da babu shi za ku ganshi a ba za mu gani mala wannan menene ya nuna jikinsa kai ne mala saboda ina nan yasa ku ganni eh da babu ni za ku ganni a ba za mu gani mala to ina Allah to ina Allah wato yana so su bi masa hanyar da ya bi musu din ne su je tun da ba a ga Allah ba babu Allah da aka yi dan shiru kaɗan sai yaro dan musulmi sai ya tashi ya ce malam ina hankalinka nuna mana hankalinka malam malam nuna mana hankalinka malam nuna mana hankalinka malam sai malam ya shiru ce jama'a malam ba shi da hankali ba mu ga hankalin malam ba malam ba shi da hankali ba hankalin malam ba saboda haka ne ma a ƙarshen waccan ayar da take faɗin haka inna fi zalika la ayatin li qaumi yaqilun waɗannan abubuwa da aka lissafa duk mai hankali ba yi da iko yace babu Allah inda mutum da hankali sai dai malam ba da hankali ba malam ba da hankali Allah ya kiyaye mu sharrin su wa min jadiluna fillahi suna jayayya a cikin samuwar Allah huwa shi Allah shadidul mihali yana nan mai tsananin karfi ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi rana yayi taurari yayi komai da komai subhanahu wataala lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق كلا نكسكية يا تبتك الله النبي ينا كرا متاني زواج الله والرسول يطوكم لتؤمنوا بردكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والله يدعو إلى دار السلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني حقيقة كرا زوا ga Allah shine kira zuwa ga gaskiya kira zuwa ga Allah shine kira ga zuwa ga gaskiya duk abin da aka kira zuwa ga wani abu kira zuwa ga ƙarya ne kira zuwa ga Allah shine kira zuwa ga gaskiya kuma gaskiyar mun riga mun yi bayanin ta al-haqqu min asma'ihi ta'ala haqqu haruffa guda biyu ne aka hada na sunan Allah sunayen Allah guda biyu hayyu da qayyum aka hada aka yi haku aka ce to sunan gaskiya kenan Allah shine gaskiya na farko annabi Muhammad shine gaskiya alqur'ani shine gaskiya addinin islam shine gaskiya kuma bayan nan duk abin da alkur'ani Allah ya nuna yace gaskiya ne annabi ya nuna yace gaskiya ne qur'ani nuna yace gaskiya ne islam ya nuna yace gaskiya ne to gaskiya ne amma in qur'ani bai ce ba Allah bai ce ba islam bai ce ba annabi bai ce ba duk duniyan nan ta ce wannan abu shine gaskiya to sun yi ƙarya Allah shine gaskiya lahu da'watul haqq kira zuwa ga gaskiya ya tabbata wa Allah wallazina yad'una min dunihi abinda kafirai suke bautawa su bar Allah dodanni kuru-kuru ko ko a'a mazaje suke bautawa domin ko da bara ne ko bara wacce na ga wani mutum muna tare da shi wai yana aiki wa wani mutum baya sallah idan nace mun yi sallah ba kai wallahi wallahi aiki ya mana yawa ai zan yi aka ini da shi bai yi sallah ba aka kwana da shi ya kai amma wallahi aiki ya mini yawa duk ai zan yi su ai zan yi wai zai aikin mai gidansa to idan mutum ya mai da aikinsa ɗai ya bi mutane don aikin mutane ya bar sallah ko ko ya halatta wani haramun saboda mutum ya mai da wannan mutane dodanninsa suna bin bautawarsa ko ko shedan ko duniya ko son zuciya to duk wanda ya bar Allah ya bauta wani abu to ya bauta abun banza ya bar Allah wallazina yatuna min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in in ka tashi neman bukata wajen wanda kake masa bauta din ko dodon ne ko katon ne ko duniya ce to ba za su biya maka bukata ba in Allah bai yarda ba ba zai amsa ba ma la su ban ce illa ka ba su ka fayi kai kira kai kira ba zai amsa ba kuma ya baka wani abu misalinsa kaman ka leƙa rijiya ne tana cike da ruwa ko gaba goma ko gaba bakwai ko takwas ba guga kana jin kishiwa sai ka leƙa sai ka ga ruwan sai ka mika hannayenka ka mika hannayenka wai zaka ɗebo zai ɗebu zaka ɗi wai zaka yi bakinka ba zai ɗebu ba ko kuma a cikin ruwan ka zo bakin ruwan ne sai ka buɗe yatsunka haka ka ɗebi ruwan wai zaka yi bakinka haka yatsu a buɗe zai kai baki liyabluga fahu zai kai bakinsa ma huwa baligi ai ba zai ɗebu na rijiyan ba zai ɗebu ba na kusan ma in ka ware yatsu ba zai ɗebu ba wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal duk abin da kafirai suke bauta abun banza suke yi ba da wani amfani duk abin da mutum ya bauta wani abu wanda ba Allah ba ya aikin banza ba zai masa amfani ba bautawa Allah shi zai maka amfani duniya da lahira sai dai in ka bautawa abun da ka bauta din zai kai ka ga bautan Allah Allah ne ce wabta mu min fadlillahi ku nemi fadlan Allah ka ini kana noma don ka samu abinci wannan ba bautan wani Allah bane bautan Allah ne in kai in kai sallah ka kai wa masu sallah suka ci bautan Allah ne ko ka je ka kwana gadi a gidan wani amma kana sallah baka bacci ba za a ce ka zama bawan wannan mutum ba za a karbi kuɗi ne ka gawa iyalanka su ci abinci su yi sallah ba a ce ka bauta masa ba duk abin da za ka yi zai mai da shi wajen bautan Allah ba za a ce ka bauta wani saboda shi ba wai ka bar bautan Allah ne don bauta wani to shine ya zama dodonka illa ka ba su kaffai ilal ma'i sai dai misalin sa kaman wanda ya ware hannayensa ne ya mika cikin rijiya ba guga yana ganin ruwa yana jin kishi ruwa in zai iya ɗebuwa ko ko wanda ya ware yatsunsa ya bude ya sa a cikin ruwa zai ɗiba ya kai bakinsa in zai ɗebu ya kai bakin ba ma huwa zalibi wannan ruwan ba zai kai bakin nan ba ba ma du'a ul kafirina bautan da kafirai suke wa dodanni duk a banza ne ba zai amfane su da komai ba illa fi dalalta cikin bata da kiyaye da kiyaye da kiyaye na addinin mu amin Allah Allah ya kiyaye mu mata. Amin. Allah ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana imani, Allah ya kiyaye mana addini. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana addini, Allah ya kiyaye mana kasar mu. Allah ya warkar da ita albarka. Amin. Allah warkar da ita. Amin. Sai mu ta'ala Allah warkar da ita. Amin. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mana kasar mu. Allah ya mana mutuncin mu Allah ya mana addinin mu masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su marasa lafiya mu Allah ya warkar da su